أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي نبي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته barkan mu da saduwa a wannan safiya mai albarka yau muna safiya ce ta laraba sha biyu ga watan ramadana jira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina alif dari hudu da arba'in da shida daidai da sha biyu ga watan maris shekarar dubu biyu da ashirin da biyar miladiyya a wannan masallaci mai albarka masallacin na juma'a na dawar qur'an da ke nan ganyen wuda a garin salinaka inda muke ci gaba da tarjamar ma'anonin alqur'ani mai girma wanda muna nan a cikin suratul ma'ida wanda a jiya mun karkare karatun wannan sura da izinin Allah da sunan Allah Allah muke roƙo ya amfanar da mu da dukkanin ilmomin da muka samu a wannan sura ya sanya wannan ilimin da muka samu ya zama dalilin samun tsira a gare mu a ranar alkiyama sai dai ajiya mun kammala karatun wannan sura sai dai akwai wasu yan fa'idoji waɗanda suka rage musamman ga waɗannan ayoyi waɗanda muka ainihin wato karanta tun daga faɗin Allah ta'ala إذ قال الله يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا آه نعم آه أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله ودنا آية آية جماعة الله سبحانه وتعالى يلنا من أبن الذي فارني أرانا القيامة kuma Allah zai kafa hujja ne ga waɗanda suka yi shirka da shi wajen bauta domin wannan ya zama hujja ne a kansu daga cikin fa'idodin da za mu samu a waɗannan ya nuna muka cewa babu wani annabi daga cikin annabawan Allah wanda ya san gaibi ina fata mun gane wannan bayan rasuwarsa kuma bai san me zai faru da al'ummarsa ba sai abin da Allah maɗaukacin sarki ya sanar da shi kafin a kiransa amma abin da zai faru kowane irin abu Allah ne kaɗai ya sani kisa nan da isa ya ce innaka anta allamul ghuyub Allah kai ne nan mafi sani game da al'amarin gaibi babu Allah ne bai ce alimul ghaibi ba sai shi allamul ghuyub an gani dan ya nuna faɗi na ilimin Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan yana nuna mana alkhairai masu yawa waɗanda Allah ta'ala ya sanya game da annabawa da manzanni. Ba sa faɗin komai sai abin da Allah maɗaukakin sarki ya aiko su da shi da isar da saƙo. Ina fata an gane wannan jama'a. Allah ta'ala ya samu dace. Bayan wannan annabi isa alaihi salam ya ce bayan ka ɗauki raina bayan ka ɗauke ni kai ne nan mai kula da al'amuransu kuma kai ɗin nan mai shaida ne akan dukkanin komai wanda wannan ya nuna maka cewa babu wani wanda zai zo ya gaya maka cewa yanzu yau ya sanya wani kyalle yana wani ambata Allah ya ce maka ai manzo Allah ma yana nan a nan wannan maganar ƙarya ne ina fata mun gane kuma ƙirƙiran ƙarya ne ga Allah ƙirƙiran ƙarya ne ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muka sani Annabi sallallahu alaihi wasallam yana kwance a kabarinsa a ina a garin Madina a garin Madina a cikin gidansa cikin ɗakin na Aisha Allah ya ƙara masa yadda babu inda ruhi sai yake tashi yake zuwa da sunan yana zuwa yawo ko yana kaiwa wasu ziyara ko wasu ce ai suna ganin shi ma ya ƙawatal su suna ganin shi ne ma a fili abinda zai baka mamaki ke na 'yan kwanakin da abin da ke yawan tattaunawa game da abin da ya shafi ainihin wato a ingancin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ko hadisi sahihi ne ya tabbata ba za ka iya rantsewa da Allah cewa wannan hadisin manzon Allah ne ya faɗa ba me faɗin wannan fa a lokaci guda kuma ya yarda da mafarkin shehunnansa cewa sun ga manzon Allah ido da ido kuma ya yarda su mafarki ne wannan kuma zahiri ne wane ya ji wane ya faɗa wane ya ji wane ya faɗa wane ya ji wane ya faɗa har zuwa kan manzon Allah to irin waɗannan ayoyi suna nuna maka cewa tabbas waɗannan al'amura gaskiya ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama baya zuwa ko ina bayar sunsa yana nan a kwanciya gabarinsa salawatu rabbi wa salamuhu alaihi fil akhirati wal ula dan wasu na da wannan aqidar shi yasa nace za mu tauraya bayan wannan annabi Isa alaihi salam sai ya gaya wa Allah cewa in tu'azibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim kaga in ce shar'iyya in ka gafarta musu ya kai Allah to ai bayin ka ne bayin ka ne in kai musu in kai musu azaba fa innahum ibaduk ai bayin ka ne وإن تغفر لهم إن كما كذا فتامس فإنك أنت العزيز الحكيم للي كيري مبواي كما كيري بهجمة السنجدان لدى ذكا من الأمرك لما من قال وانا دون هكا وانا ينا نونا مكا تشيوا قيل وني يتي أي كرشن آية من ياك ما تنزم فإنك أنت الغفور الرحيم كبدا أن إبراهيم فلا قبل مثال إنسان شوى ومن عصاني فإنك غفور رحيم wanda ko ya saba min ya Allah to kai ne gafara ne mai jin kai annabi Isa yace in ka gafarta musu kuma kai ne mabuwayi mai hikima da buwaya da hikima Allah yake hukunta dukkanin wani wanda yayi laifi da adalci shi sa annabi Isa ya faɗi fa innaka antal aziz domin kai ne mabuwayi babu abin da ke gagaranka alhakimu kuma mai hikima kai ne mai yin hukunci kuma hukuncin da kai akwai hikima a cikinsa fa innaka antal azizul hakim jama'a ina fata an gane wannan don haka jama'a ku ji wannan kenan kamar da ibnu usaymin rahimahullahu ta'ala ya ambata wannan a cikin tafsirin sa to daga wannan sai Allah ta'ala ya magana da kansa jalla fi ula wa la ilaha illa hu قال الله في الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم يوم يني وندا رانا ce wacce masu gaskiya a yau ne gaskiyarsu za ta yi musu aiki za ta yi musu tasiri kenan wanda ya bi ƙarya shi ma a wannan ranar ce Allah zai bar azaba saboda me saboda ƙaryarsa ya Allah ya ce liyas'ala as-sadiqina عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما Allah ya yi hukunci ya aiko annabawa da manzanni ko baki ɗayansu saboda a jarraba mutane to an ji an jarraba su an gama to wanda ya bi gaskiya ya yi aiki da gaskiya Allah maɗaukakin sarki zai mar kyakkyawan sakamako liyajzi Allahu sadiqina bi sidqihim ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم هذا ليس الله سيدي يجزي دون الله يساكن كاوا ما سجسكيا سبود ونن جسير بسقطيا أكنتا بصير واد كفستبا بصبي أنهم واتوصل دوشيا با بصبي روح دنيا با بصبي شيئا با سيسك يحقوري سك دوري سك يوجونا سوسيشي دبن جسيا سك يجسيا suke junansu wasici da yin haƙuri suka yi haƙuri akan wannan gaskiyar har Allah maɗaukakin sarki ya ɗauki rayuwarsu. To Allah ta'ala sai ce yau ne gaskiyar masu gaskiya take amfanar da su. Ita ku gaskiya tana faruwa ne ta hanyar ne, ta hanyar zance da me da aiki. Ka faɗa da bakinka sannan kuma ka yi aiki da abin da ka faɗa wannan shi ne asalin ma imani jama'a ina fata an gane wannan sannan ka kudurta wannan a zuciyanka kamar yadda muka faɗa an gane wannan Allah ta'ala ya samu dace don haka Allah ta'ala zai ce so su masu gaskiyar nan ne Allah zai musu ya ce lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar yana da aljannatai waɗanda ƙoramu ke gudana a ƙarƙashin su wanda ya ba su lahum an gane wannan sannan kuma ya ce khalidina fiha za su dawwama a cikinta ila wani ya ce zuwa wani lokaci abadan har abada babu ranar fita ƙarin ƙari akan abin da ya shiga aljannan daɗi shine radiyallahu anhum wa radu an Allah ya yarda da su ya yarda da aikin su su ma sun yarda da Allah sun yarda da ne sun yarda da aikin Allah radiyallahu anhum wa radu anhu جلت ذلك الفوز العظيم wannan shine rabo wanda yake mai girma Allahu akbar Allah ka sanya muna cikin masu samun rabo mai girma kaga kenan dogewa akan gaskiya ba ruwanka da waye faɗe ta kai dai dauki gaskiya ya aiki da gaskiya wallahi gaskiyar nan za ta yi ma tasiri da shi Allah ya faɗa qala Allahu hadha yawmu yanfa'u sadiqina sidquhum yau rana ce wacce gaskiya za ta amfanar da masu yin wannan gaskiyar su tsaya kanta suna da aljannatai waɗanda na gudana a ƙarƙashin su za su dawwama sai su har abadan abada babu ranar fita radiyallahu anhum wa radu an sun yarda da Allah Allah ya yarda da su Allah ce zalika al-fawz al-azim wannan ita ce rabo wanda ke ainihin wato mai girma ‘yan aljanna bayan sun shiga aljanna Allah ka samu da ciki ‘yan wuta sun shiga wuta sai Allah ya tambayi ‘yan aljanna har rabitun shin kun yarda da abin da ne muku su ce Allah mun yarda da abin da kai mana na sakamako ya Allah mun ji mun gamsu mun yarda sai Allah ya ce hal azidukum in muku ƙari sha'a haba ya Allah ka yi mana karamci ka ƙara mana karamci ka yi mana alheri ka ƙara mana alheri ya Allah ya Allah ne kuma za mu bukata a yau sai Allah ta'ala ce uhilla alaikum ribwani fala askhatu alaikum ba'dahu abada a yau na saukar muku da yarda ta ba zan taɓa yin fushi da ku ba har abadan abada iya ƙarshen rayuwa ba zan ƙarin fushi da ku ba sannan sai Allah ya musu kuma ƙarin ƙari lillazina ahsanu alhusna wa ziyada ga waɗanda suka kyautata ibada ga Allah akwai kyakkyawan sakamako mafi kyawu shine gidan aljanna wa ziyada da kuma garin Allah sai to yan aljanna to yanzu kuna bukatar wani abu kuma ya Allah ai wannan ya ishe mu sai Allah madaukakin zai ce to zan muku ƙari akan abin da kuka yi sai Allah ya yaye wannan shamakin nasa wanda shamakin Allah haske ne Allah sai ya yaye wannan shamakin su ga Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ganin Allah ma ya fi aljannar daɗin shiga Allahu akbar Allah muna roƙonka Allah ka sanya musu mun da za su ganka Allah kada ka haramta mana kada ka haramta mana ganin fuskar ka a ranar alkiyama bayan an shiga aljanna Allah ka sa muna daga cikin da za su gani su ko kafirai ba sa ganin Allah ko a farfajin alkiyama Allah zai zo amma ba su gani ne saboda sun cika da laifi idanun za su ce ko kuma idanun a sama amma ba sa ganin komai Allah ce mu huku'ina za ta tashe su a daga cikin kabarbaran suna masu gaggawa muqni'i ru'usihim suna masu tsara kawunan su la yartaddu ilaihim tarfuhum ganin su baya dawowa gare su wa afidatuhum hawa zukatan su fayau suke ba komai a cikin zuciyar sai cike da tsoron bala'i Allah ce kalla innahum an rabbihim yawma idin lamahjumun Allah ce ba haka lamarin yake ba a wannan ranar alkiyama tabbas su din nan ababan kangewa ne ga barin ganin ubangiji su a ranar alkiyama Allah ka saba mu bane Allah ka tsare mana imani da haka jama'a wannan yana da muhimmanci musan wannan sannan wannan kadai ya isa ya nuna maka girman Allah subhanahu wa ta'ala ashe asalin zatin Allah ba a ganin shi sai an shiga ina na'am sai an shiga aljanna shi yasa babu wanda ya taba ganin Allah ido da ido da wannan halittar ta jikinmu amma za ka ji mabiya da jikin sufaye saboda raina Allah sai ce maka ai shi Allah ne da kanshi ya tajalli a jikin halittinsa da ka duk abin da kake gani idan kake iya gani shi ma wannan abin shi ma Allah ne masu bin aqida haluliyya ba dukkan mabiya da suke da wannan aqidin ba amma dai akwai masu su da yawa ko su ne mafi yawa don ko da mutum ya ce maka baya yi sai dai ya zama baya yi amma in zai bi littafan shehunnansa da abin da suka kira a kai da abin da suka rubuta a littafansu billahi alladhi la ilaha illa huwa la ilaha wannan la raiba fihi ina fata mun gane wannan sai dai ka ce kai ba za ka yi ba kuma kai ba za ka ba hanyar su ba to wannan mun yarda haka ba dukkanin mabiyin ɗariƙun sufaye ba ne za mu hukunci da cewa mushriki ne ko za a ce mishi kafiri ne ko za a ce mishi fasiki ne ba kowa ba ne akwai mutanen kirki ma'abota addini suna riko da addinin Allah sau da ƙafa kuma ba sa kiran kowa sai Allah ba sa bautawa kowa sai Allah wannan gaskiya ne tabbacin yana nan a ajiye kisa babu yadda za a yi a ce ga wata al'umma an mata kuɗin goro kamar da wani zai ce ai mutane duk sun lalace a ta yaya za a gidi kansu lalace ma'ana kai ma wane ne yawwa kaga an samu matsala ko Allah ka shirya da mu da haka jama'a kun ji Allah subhanahu ta'ala sai ya bayyana mana wannan cewa yau ne masu gaskiya gaskiya suke amfani da su suna da aljannatai waɗanda ƙoramuna gudana a ƙarƙashinsu za su dawwama a ciki har abada Allah ya yarda da su su ma sun yarda da shi wannan ita ce ainihin wato rabo wanda yake mai girma jama'a ina fata an gane wannan kenan ka kana buƙatar gaskiya kafin ka samu wannan sannan abu na biyu wannan aya ta nuna mana muhimmancin yin riko da gaskiya al-imam al-bukhari da muslim sun rawaita hadisi daga abdullahi dan mas'ud Allah ya kara mishi yarda zuwa Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce alaikum bis-sidqi ne muku horo ina jan hankalinku game da yin gaskiya fa inna sidqa yahdi ila albirr domin yin gaskiya yana kai mutum zuwa ga yawan da'a da biyayya ga Allah wala yazalu rajulun yusaddiqu wa yataharra sidqa mutum ba zai gushe ba yana yin gaskiya yana kirdadon yin gaskiya hatta yuktaba inda Allah siddiqa har sai an rubuta shi a wurin Allah a matsayin mai yawan gaskata Allah ko mai yin gaskiya kuma kaga siddiqiyya wata wani mataki ne daga cikin matakin da ɗan adam ke takawa bayan matakin annabawa sai matakin mene siddiqiyya to haka ɗan adam ke zama shi yasa manzo Allah kuma yake wa iyyakum wal kadhib kashe ku da yin ƙarya fa innal kadhiba yahdi ila fujur domin gaskiya ai ƙarya tana jan mutane tana jan mutum zuwa ga aikata barna wa inna wa inna min wa inna al-fujur yahdi ila an-nar shi kuma wannan barnar tana kai mutum ne zuwa ga ina zuwa ga wuta shi yasa duk wani abu da ka sani yau an fari shi a addini an gina shi akan menene ƙarya ƙarya wanda za mu zo mu girman ƙarya ma da a cikin sautul an'am mutumin da ke kikiran ƙarya jingina wa Allah shi ai Allah ne yake ai Allah ne ma ya fara yi ai manzon Allah ne yake ka jingina ƙarya ga Allah ka jingina ƙarya ga manzon Allah za ka zo ka ji wannan abin daidai ne ko kuskure ne ko ina je kai kamar an kai Allah ka shirya da mu to kawo kuma ƙarya tana daga cikin ɗabi'un munafikai sayahlifuna billahi lakum idan qalamtum ilaihim لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس إن شاء الله سجكني سنوا مأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون بالله ينحلفون لكم لترضوا عنهم هذا wannan ɗabi'a munafiki ne yayi ƙarya kuma ya rantse da Allah kan ƙaryar Allah ce suna muku rantsuwa da Allah dan ku yarda da su Allah ce fa in tardaw anhum to in kun yarda da su ma fa inna Allah la yarda 'anil qawmil fasiqin Allah baya yarda da mutane su kafirai su ne fasikai anan an gane wannan jama'a shi yasa Allah ya ayu alladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin ya ku wanda sun imani ku kiyaye dokokin Allah ku zama daga cikin masu gaskiya jama'a mun gane wannan ko Allah madaukakin sarki ya tsare mana imani bayan wannan jama'a Allah ta'ala sai ya ƙara ainihin wato bayyana mana cewa lillahi mulku samawati wal ardi wa ma fihinna mulkin sammai da kasai baki ɗayan su kaf nawa ne ne na Allah ne na Allah ne don haka babu wani wanda ke tarayya da Allah a cikin abin da ya halitta shi yasa ma Allah yake cewa mutane qul ud'u alladhina za'amtum min dunillah ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam ga ya musu ka ga ya musu ku kirayi waɗannan da kuke riyawa cewa ababen bauta ne ba Allah ba لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض باكا إيه من لكم كودا ديدي لقوايان ذرة أسمف أسميكو أسنك السيد وما له فيهما من شرك كما أتكين سباس دون أبو كين تاريا وان دي تاريا لألا ودون أهل الزال وما له منهم من ظهير باس دون وان دي كميرين جاي أتن الله سبحانه وتعالى شيء سامع الله ya nuni zuwa ga cewa shi ne nan wanda ya halitta shi kaɗai lahu ma fi samawati wa ma fi al-ardi man zallari yashfa'u indahu illa bi idnihi wa ma fihinna duk abin da ke cikin sammai da ƙasa na wane ne na Allah ne an gane wannan Allah ta'ala ya samu dace Allah ta'ala ta ce wa huwa ala kulli shay'in qadir shi Allah a tsare ne wajen cin kaɗan وهو على كل شيء قدير الله تعالى شيني wanda yake mai iko akan komai wannan ya nuna maka sifar Allah subhanahu wataala da cewa Allah mai karfin iko ne akan ne akan dukkanin komai Allah in ya ga dama yana gudanar sha'aninsa ne yadda yake ba wanda yake cewa Allah a'a Allah dan me za kai kaza la yusalu amma yaf'alu wa hum yusalun shi Allah ba a tambaye shi dan me yayi amma ko mutane in kun za a tambaye ku jama'a mun gane wannan ko Allah ta'ala ya sa mu dace kenan tunda ba wanda ke da karfin iko sai Allah ta'ala shi kadai me ya kamata sai ka mai da al'amarin gaba ɗaya zuwa gare shi in za ka roƙa kada ka roƙi kowa sai wa in za ka nemi taimako ka nemi taimako kowa sai wa sai Allah in zaka nemi kariya kaka nemi kariya kowa sai wa sai Allah domin wanda Allah ta'ala ya kare shi shine hakikan wanda ya samu kariya daga wurin Allah subhanahu wa ta'ala waɗannan jama'a suna daga cikin waɗannan fa'idoji da muka ainihin wato tsinkaya musamman a cikin wannan sura mai albarka suratu al-ma'ida musamman waɗannan ayoyi na ƙarshen wannan sura Allah madaukakin sarki nake roƙo ya dace da alkhairan duniya da lahira a yau insha Allah ta'ala za mu shiga sabuwar sura ita ce suratul an'am arama sai dan karanta mana ko da aya biyu ne ko na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أن كنتم تمترون مم.
وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون Allah subhanahu wa ta'ala ya ce alhamdulillahi rahmanir rahim da sunan Allah mai yawan rahma mai jin kai Allah ka sanya mu a cikin rahmarka Allah ka ji kanmu a duniya da lahira baki daya Allah ya ce alhamdulillah dukkanin yabo da godiya da jinjinawa da godiya mare iyaka sun tabbata ga Allah الذي خلق السماوات والأرض وانده يهلك جسم ميد قصيبا كده وجعل الظلمات والنور كما يسنى دفي دكما هكي ثم الذين كفروا بربهم يعدلون فدنا هذا شو عند سك كافر جيمتا سنا ديدي تاشي دقما كوتو دوس أبا بموتوتي wa hu- huwa allazi khalaqakum min tin shine dai wanda ya halitta ku daga turbaya daga ƙasa daga laka thumma qada ajala sannan ya hukunta muku dan wani lokacin da za ku yi rayuwa a cikin sa wa ajalun musamman inda bayan Allah ya hukunta lokaci sannan wa ajalun mus- wa ajalun musamman inda da kuma wani dan lokaci sananne a wurinsa sa ثم أنتم تمترون sannan sai gashi kuna tabara kuna shakka game da al'amarin Allah wa huwa Allahu fis samawati to shi Allah shine Allah wanda yake wanda yake saman sammai wa fil ardi a cikin ƙasa kuma ya'lamu sirrakum wa jahrakum yana sane da abin da kuke sirrantawa wa junanku yana sane da abin da kuke bayyanawa ويعلم ما تكسبون كما ينا سني لدكنين أبن دكتي أي كتابة wannan shi ne mabuɗin wannan sura abinda Allah ta'ala ya buɗe wannan sura ta al'an'am da shi kenan wannan sura ita ce sura ta shida daga cikin jerin giyar surorin alƙur'ani mai girma akwai bayanai musamman game da buɗe wannan sura abu na farko shi ne mu sani ita wannan sura ita ce sura ta shida a cikin jerin giyar surorin da ke cikin ina alƙur'ani mai girma ana kiranta da suna suratul an'am saboda me kalmar al'an'am ta yawaita maimaituwa a cikin wannan sura lafazin al'an'am yana nufin dabbobin ni'ima dabbobin ni'ima kamar me akwai raƙuma ko akwai raƙumi akwai taguwa aha akwai sa akwai saniya akwai tunkiya akwai rago akwai akuya akwai bunturu ko duk waɗannan jinsin guda hudu jinsin dabbobin gida ne waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya halatta wa mutane ci da kuma yin aiki da su na biyan bukatun yau da gobe sai dai shi aka samu wasu daga cikin mushrikan larabawa su kuma suna keɓance wasu dabbobin daban su ne wa shi Allah shirka a cikin su wanda mun yi bayani ma ja'ala Allah min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala hamin ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون الجوع إن جاء الله سبحانه وتعالى تولي كده أقول حديث هناك تقول لدى سعيد ابن جبير لدى عبد الله بن عباس ألا يقارى مش يدى يكشي إذا كان سنجان جاهل شلا رباوة إذا كان سنجان جاهل شلا رباوة أذامن الجاهلية to ka karanta ayoyin da ke cikin suratul an'am na bayan aya ta 130 wato daga ta 140 tun daga faɗan Allah subhanahu wataala qad khasira alladhina qatalu awladahum hakika waɗanda suka kashe ƴaƴayen sun yi hasara an gane wannan har zuwa faɗin Allah ta'ala qad dallu hakika sun bata wa ma kanu mutadina kuma ba su kasance shi yayi ba wannan hadisi al-Imam Bukhari ya fita da shi a lamar hadisi na 3524 wannan sura malamai sun makakan cewa sura ce makkiya sura ce makkiya wacce ta fuka ta ina kenan a garin makka a jerin saukan suran alqur'ani mai girma a cikin sura ta hamsin da biyar a cikin jerin gir surorin da suka sauka a cikin alqur'ani mai girma kuma ta sauka ne a bayan suratul hijr kafin suratul saffat ta sauka ne kafin suratul hijri alif lam mim ra ko yawa ko ta alif lam ra ko bayan wannan kafin kuma suratul saffat والصافات صفا فالزاجرات زجرا عدد الآيوين تا إتوانا سورة سنة أوكيني لآيوي قداء أريد ستين دبقل أما لسافا متانا كوفا tana da ɗari da sittin da biyar a wurin mutanen sham da basra tana da adadin ayoyi ɗari da sittin da hudu kenan akwai saɓani wasu malaman akwai ayin da suka raba ta biyu wasu kuma akwai da suka haɗe ta ta zama aya ce guda ɗaya an gane wannan abu na biyar shine jama'a ita wannan surar babu wani abu na fallasa da ya zo a cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ingantacce wani za ce ai sosai al'ami wanda ya karanta ta yana da lada kaza yana da kaza da kaza babu wani hadisi ingantacce daga bakin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama illa hadisi guda ɗaya ne wanda ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya haddace waɗannan surorin guda bakwai kuma ya san ma'anarsu fa huwa habrun to wannan babban bijimin malami ne in ji manzon Allah sunan da sunori baqara aha ali imran nisa'i ma'ida an'am sai ne mun sami biyar ne anan sai a'raf sai kuma amfani da tauba su ake haɗewa wuri guda amfani da me tauba haka su malamin suka ce don haka waɗannan surorin guda bakwai duk wanda ya haddace su hadda mai kyau kuma ya san ma'anoninsu in ji manzon Allah ya ce ya zama babban malami kaga wannan ya nuna cewa lallai mutum ya kamata a ce ya haddace waɗannan surori kuma ya san ma'anoninsu saboda su ne manyan surorin da ke ɗauke da jigo na mafi girman saƙon da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi na bangaren ta Allah bangaren shari'o'i bangaren bayanin sallah azumi zakka aikin hajji biyayya ga iyaye maganin hijira maganin duk wani abu da kasai ne a musulunci waɗannan surorin suna ɗauke da shi wani bangaren su surori ne yan makka wani bangaren su surori ne yan ina yan madina baqara madaniya ce ali imrana madaniya ce ko ma'ida madaniya ce an'am makiya ce araf makiya ce al'amfalu da tauba su ma dukansu madaniya ne ina fata mun gane wannan kaga an haɗa sori guda biyu ne a ci yan yan makka ina fata an gane wannan Allah maɗaukacin sarki ya lasar da mu daga wannan hadisi na Abdullahi bin Abbas Allah ya ƙara mishi yadda kuma hadisi ne wanda yake da sai sahih bukhari da shi sahih muslim da ka jama'a kun ji wannan hadisi ingantacce ne da ka duk wanda ya haddace waɗannan surori guda bakwai ya zama bijimin malami Allah ka sa mu zama bayan wannan sai babban jigonta ita wannan surar menene babban jigon saƙon da take ɗauke da shi wannan sura tana sanar da mutane Ubangijinsa subhanahu wa ta'ala, da kiransu zuwa ga bautarsu shi kaɗai ba tare da abokin tarayya ba, da kafa dalilai akan kaɗai takarsa, da gaskiyar manzancin manzansa sallallahu alaihi wa sallama da na ranar lahira bayan wannan suran nan tana kafa hujjoji akan mushrikai da sauran waɗanda suke ƙaryata shi bayan mutuwa da rushe rudaninsu ta sa akwai da suke cewa su ƙarya ne kawai daga duniya sai ina sai kaduna eh mutum kawai in ya mutu ba za a tashe shi ba za a ƙara markaɗa halittarsa ne a ƙara juyawa kamar yadda ake wasan lido sai a wurga shi ta wani ƙasa sai ya fito a bature in ya gama rayuwa sai sai a ƙara born again sai a ƙara halittar shi kuma sai ya fi Australia can kuma ya je ya ƙara rayuwa a can sai a ƙara murzawa sai kuma Tanzania sai a ƙara murza da ya ga ya zama ya zama shiriri ta ko eh babu shakka baka taɓa jin wanda ya mutu ya dawo ba an gane wannan Allah ka shirya da mu daga cikin abubuwan da ta kunsa wannan sura ya ku yan uwa tana bayani akan cewa babu wanda ya cancanci dukkanin yabo yaban da ba shi da iyaka sai Allah mai sarki mai ɗaukaka shi kadai don haka kuskure ne yayin da muke maka alheri ka ce ai na rasa ma irin godiyar zan maka ina maka godiya mara iyaka ba a wa kowa godiya mara iyaka sai Allah shi ne kalmar alhamdu ke nufi mu halittu ya ke mana a shukuru shi ne a gode maka akan wata ni'imar da kai wa wani kyauta ne kyautan mota ce kyautan gida ne kyautan kujerar aikin hajji ne kyautan wasu kuɗaɗe ne masu nauyi sai ka ce wani na gode Allah ya saka maka da alkhairi ina maka godiya mai yawa Allah ya saka maka da alkhairi Allah ya biya ka Allah ya ɗaukaka ka Allah ya ma kaza ya ma kaza tana da iyaka alhamdul mutlaq lillahi wahda godiyan da ba ta da iyaka ba a yi kowa wanda sai wa sai Allah shine alhamdulillahi rabbil alamin na fata mun gane wannan shi yasa ma Allah ya buɗe wannan surar da ita kaga ai akwai alaka tsakanin karshen wancan suran da farkon wannan suran ko babu Allah ce lillahi mulku samawati wal ardi wa ma fihinna Allah shi ke da mulkin sammai da kasai da abin da ke cikin su baki daya wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma shi ne nan wanda yake mai iko akan dukkanin komai sai ce alhamdulillah tunda shi ne mai ikon nan yabo da girmamawa da ainihin wato yabawa mare iyaka su tabbata ga Allah nan allazi khalaqa as-samawati wal arda wanda ya halitta sammai da kasai wanda dama mulkin sa ne shi ya mallaka kuma shi ya halitta sannan ya maka ƙari wa ja'ala dhulumati wan nura sannan Allah ya sanya dufai da kuma haske ثم الذين كفروا بربهم يعدلون sannan sai gashi waɗanda suka fata suna daidaita shi da ababen da suke bautawa kuma bayansa kaga wannan sura tana ɗauke da wannan bayani an gane wannan jama'a Allah ta'ala ya samu dace kenan halittar sammai da ƙasai jama'a nawa ne shi kadai akwai wani aljani da ya tarayya da Allah wajen wajen halittar sammai da ƙasai akwai wani gunki da ya tarayya da Allah akwai wani gunki ko wani aljan da ka taba gani ya halici ko da kwayan kuda ne kwaya daya ka taba gani ya Allah ce ya ayyuhan nasu duriba masalun fastami'u la ce ya ku mutane an buga muku misali ku saurara ku ji innal ladina tad'una min dunillah waɗannan da kuke bautawa kuma bayan Allah lan yakhluqu dhubaban ba su iya halittar ko da kwayan kuda ƙuda duk duniya a yi tare a halicci ƙuda irin yadda Allah ya ƙuda ba su iya ba. Wala wujta ma'uda ko da an yi gangan ko an yi taro na ƙara wa juna sani da taron ƙara wa juna wayo da komai Allah ce ba ku iyawa me yasa shi ne ya halitta wa huwa a'lam biman khalaq shi ya san abin da ya halitta ai ya san dan adam ba zai iya ba wallahu khalaqakum وما تعملون الله شيء هلتشيك ده ما أبن لك في أكتاوة الله شيء هلتا دوكا يا تنسان أدم ذي إياه كوب ذي إياه الله شيء وإن يسلبهم الذباب شيئا idan ma kuda ya zo ya dan wacce wani abu daga cikin abin da suke da shi la yastanqizuhu min ba sa iya kwace wannan abin daga hannun kuda ba ufa talibu wal maqlub wanda yake nema da wanda ake nema a wurin sun yi rauni mala ma'ana da gunkin da ake bautawa da wanda ke bautawa wani Allah gunki ne bishiya ce rana ne mala'ika ne manzo ne shehi ne kowane ne da wanda aka bautawa da wanda ke bautar dukkanin sun raunana dukkanin su barna ne ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير Allah ce wannan ya kasance saboda Allah ta'ala shi ne gaskiya duk abin da ake bautawa kuma bayan Allah barna ce ƙarya ne wannan abin kuma Allah shi ne al'aliyu maɗaukaki kuma alkabiru wanda yake mai girma jama'a mun gane wannan da haka babu wanda ke tarayya da Allah subhanahu wa ta'ala wajen halittarsa kuma abu na biyu shi ne ka gane babu wani abu da ke gudana a duniya face da ilimin Allah da ƙuduran Allah da sanin Allah da tsarin Allah baka isa ka fuka kan tsarin Allah ba tsarin nan da Allah ya maka hanyar nan da ya sanya maka dole akan ta zaka rayu baka isa ka canza ta ba sannan wannan sura jama'a ta kunshi yin wa'azi ga masu bijirewa ayoyin alqur'ani mai girma masu ƙaryata addinin gaskiya suna yin kafirci kuma su kafirce wa ni'imomin Allah subhanahu wa ta'ala da ya musu kuma Allah ya musu gargaɗi cewa za su game da azabarsa a yin yaushe a ranar alkiyama sannan wannan sura har ila yau ta kunshi bayani dangane da munin mutumin da zai kirkiri ƙarya ya jingina wannan kuma ƙaryan zuwa ga Allah kuma ya ce ana masa wahayi yanzu kaje ka samu sai ce maka ai shi yayin farki da manzo Allah manzo Allah ya bashi wata shari'a ya ce mishi in ya tashi yayi kaza ya dinga yin kaza guda dubu talatin da uku da ɗari uku da uku ko kuwa wannan ya ce ai ya ga manzo Allah ya ce mar yayi kaza kaga duk wannan mafarki ne sai ce ai shi ma an yi masa wahayi shi ta ɗaya daga cikin sa littafinsa menene ne suna kashifin ibad da ya tashi kawo jerin jar tauhidi kashe kashen tauhidi ka ga mu tauhidi a wurin mu ahlus sunna ya yake tauhidin rububiyya tauhidin uluhiyya tauhidin asma'i wa sifat na hudun su shine tauhidul ittiba akwai tauhidu al-ittiba tauhidul ittiba yana magana akan yadda babu wanda ya cancanta a bautawa sai Allah to kuma shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a bin kowa sai shi kadai duk wanda ka ba manzon Allah ba wallahi ka bata Allah ya sa mun gani inda Allah ke cewa man azlamu mimman iftara ala Allah kadiban wa yafi zalunci fiye da wanda ya kirkiri ƙarya ya jingina ta ga Allah aw qala uhiya ilayya ko kuma yace a nemi wahayi Allah ta walan wa ilayhi shay kuma babu abin da aka yi mar wahayi wa man qala sa unzilu mithla ma anzala Allah da ma nake cewa ai zan iya saukar da kwatankwacin abin da Allah ke saukarwa Allah ce walau tara idh zalimina fi dhamarat al-maut inda zaka ga azzalimai a cikin kidimewa ta mutuwa wal mala'ikatu basiqu aydihim mala'iku suna dukan su shine basiqu aydihim din ana dukan ka ana ce maka ciwuran ka bamu ba su ko aidini akhriju anfusakum ku ciwurai kan ku bamu Allah sai al yawma tujzauna azabal huni a yau za a sakan ka muku da azaba ta wulakanci bima kuntum taquluna ala Allah ghayra al haqqi saboda abin da kuke faɗi akan Allah wanda ba gaskiya ba wa kuntum an ayatihi tastakbirun da abin da ku kasance kuna yin girman kai gare shi game da sakon Allah subhanahu wataala ce wala qad ji'tumuna furada yau ai gashi kun zo kun dawo gare mu ku kadai kama khalaqnakum awwala marra inda kana ganin kana tara mutane ne mabiya ane ma kabbara ane ma hidindimu kana yin abin da kaga dama yau ai shikenan ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة da su kun dawo mana ko kaɗai tilo kamar yadda muka halicce ku a karan fari ai ko in ni za a haifa ka taɓa ganin sun fito tare a ce sun fito tare kafan da kafan wannan kowa a daidai suka sauka duniya ka taɓa jin wannan ga likita da ya babu labari ai dole su ana haifuwa ɗaya ya fito sannan ne ɗayan ya biyo baya sannan ɗayan ya bi in ma za ta au- za ta haifi ƴan huɗu ne duk kwanakin bayan na ga likita ya yi- ya yi wani iyas wata haifi ƴan huɗu an gane wannan da eh to ko da ɗan huɗu ne sai ɗaya ya fito ko wajen siyas ne sai an ciro ɗaya an gama sai a ƙara ciro ɗaya sai a ƙara ciro na ba zai a ce dukansu lokaci guda a minti ɗaya da sakon kaza dukkan ka fito ba a wala qad ji'tumuna furada hakika kun zo mana ku ɗan tsayuwa kama khalaqnakum awwala marra kama yadda muka halicce ku a karan fari sannan wa taraktum ma khawwalnakum wa ra'a zuhurikum duk abin da muka ba ku a duniya na girma da da da da, da, da ilimi da tarin dukiya da tarin girma kun bar shi a bayan bayan ku a duniya Allah ya ce wa ma nara ma'akum shufa'a'akum alladhina za'amtum annahum fikum shuraka amma kuma gashi ba mu ga waɗanda kuke riya cewa za su cece ku ba a duniya waɗanda da su kuke tarayya Allah ce ba mu ga su bai tare da kai Allah ce laqad taqaffa'a bainahum Allah ya riga ya yanke alaka da ke tsakanin su wa dhalla anhum ma kanu yaftarun Allah ya riga ya yanke abin da suka hada Allah da suke kira na ƙarya yayi ne dhalla ya riga ya bashi Allah ka tsare mana imanin mu har ila jama'a wannan sura ta ainihin wato yi bayani dangane da abin da ya shafi hikimar Allah subhanahu wa ta'ala na an so na aiko da manzanni sun zo ne don su gargaɗi kuma su yi wa mutane bishara wa ma nursilul mursalina illa mubashirina wa munzirin kaga haka Allah ya faɗa to duk wanda ya mika wuya ya yi imani to waɗannan su ne masu samun tsira a ranar alkiyama har ila wannan sura jama'a ta yi mana bayani akan wasu jigo na tsarin da Allah subhanahu wa ta'ala ya haddace dukkan al'ummomi a kai wasu wasiyoyi guda goma da Allah ya wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da umarci daya ana ce musu goma na manzon Allah goma na manzon Allah قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن حظوا فلن الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وإن سورة يمنى بيان حنير الله تنتقريا أتني وتشي Allah ce ga ta hanya ce mai kakkiya samban ba fana shi a gefen ta kuma akwai wasu hanyoyi Allah ya ce ka ba hanyar Allah to dar kada ka bi waɗannan ƙanana ƙananan hanyoyin da ke gefen ta fa tafarraqa bikum an sabili sai ta raba ku da hanyar Allah har ila yau wannan sura ta yi mana bayani akan sunayen wasu annabawa da manzanni guda kusan goma sha takwas babu suran da Allah ya ambaci sunayen annabawa ɗaiɗaiɗai har goma sha takwas sai sofin an'am in kana so ka san so tilka hujjatuna atainaha ibrahima ala qaumihi kaga mun sami ibrahim narfa'u darajatin man nasha inna rabbaka hakimun alim wa wahabna lahu ishaqa wa yaquba kullan hadaina wa nuhan hadaina min qablu wa min dhurriyyatihi داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصابرين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا عن العالمين Allah ya ambaci waɗannan annabawa da manzannin nasa zuwa ɗaya Allah ta'ala ya ambace su a wannan sura a ƙarshe jama'a wannan sura ta al'an'am in ka karanta ta za ta baka asalin abin da ke rudar da mutane gaban bin hanyar Allah bayan Allah ya maka bayanin kuma sai nuna maka to a ƙarshe dai ka sani duk wani aiki da kai ƙwaya ɗaya lada ɗaya Allah zai ninka masa kashi zuwa nawa zuwa goma zuwa nawa zuwa goma abu na biyu duk wani aikin kuma da za ka yi to ka yi shiga Allah shi kaɗai ba a yi don wani Allah قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن لله رب العالمين لا شريك له ايه انعام كده dukkan wannan bayani kuma ta hana ka karki wani abin bauta ba Allah ba ka dinga masa biyayya dan a wancan kashin na tauhidi da wancan ya kasa ya ce tauhidi kashi uku ne akwai tauhidi na in primary akwai tauhidi na in secondary akwai kuma tauhidi na wanda ke ‘yan jami'a ne ko wanda su kai ƙarshe. Ike tauhidin ‘yan firamare wanda muna suke insha Allah su ne masu faɗin la'ilaha illallah. To an kana faɗin la'ilaha illallah kaɗin firamare ne a sanin Allah. To mu kuma aka muke so mutu. Iko? Ya zama kallon mu ta ƙarshe ta bari duniya ta zamto mene? La'ilaha illallah. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة عندما نظر الله وانت بل سنسى نكر شيء دنيا لما لا إله إلا الله دخل الجنة قال أنا بعد لا بعد الثاني قلت من من يما لما هديش yana kwance ba lafiya sai suka fahimci ajali ya riga ya zo masa zai iya magana malamin hadisi abu zur'a razi Allah ta'ala ya ji kansa da suka gane cewa za su mai tarƙinin la ilaha illallah suka faɗa mishi kamar bai gane bai ɗauka ba kawai ɗaya daga cikin malaman hadisi yana bai kusa shi sai fara ta qala haddathani wani an wani an wani an wani sai dan kuskura sunan mutum ɗaya isnadi shi kuma Abu Zur'a mahaddace ne ya haddace miliyoyin hadisai yana kwanci ba lafiya zaka yana jin an yi kuskuren isnadi kawai sai ya fara karanta isnadin nan da gangan shi kuma wanke ne ya kuskure saboda wai ya ji dan ya dauka baya ban kuskure a hadisan manzon Allah zaka yana jin sai ya dauka qala hadathani wani an wani an wani an wani an rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana akhiru kalamihi la ilaha illa Allah sai ya cika Allahu akbar
na fata an gane wannan to wannan tauhidi aka ce in primary kenan akwai tauhidin almutawaffiqin su ne ɗan tsakatsaki su kuma aka ce su ne masu cewa la ilaha illa huwa babu abin bauta bisa cancanta sai shi kaga an fara barin Allah kenan ko sai shi shiwa kace wannan shi tauhidin suwa ne yawa ɗan sakandiri kenan waɗannan yace wa ammal kummalu amma su cikakku wanda suka yi mataki na ƙurewa su ne masu cewa la ilaha illa ana da cewa don a wannan lokacin ya riga ya narki ya zama Allah har ya kawo magana abu ya zidil bustami wai ana zaune aka ji shi a cikin jama'a yana cewa la ilaha illa ana subhani ma a azama sha'ani ma'ana wannan wai babu abin bauta bisa gaskiya sai shi wai kai ka yi mamakin irin girman sha'aninsa sai ɗalibai suka ce mashi bayan ɗan lokaci suka ce to za ta malam da zama ji kana faɗin wata magana wacce take ta girma fa ya abin yake ne sai ya shiga wata halara ce ta ubangiji wacce take ba kowa ke iya shigar ta ba yace me yasa yayin da kuje ina karanta ba kashe ni ba ta da kun kashe ni da kun kashe ni kuma na yi shahada ko kuma da kun yaƙi don ɗaukar kalmar Allah. Malam wani karatu sai sufanci. Sai za ta ce kai mahajubi ne, bai baka gane ba. Ko kuwa, to wani karatu ne za a ce ba kowa ake so ya gane ba. Ai sai a bayani dalla dalla ko? Yawwa, sotar al'ami ta zo don ta yaƙi irin waɗannan miyagun aƙidin. Na cewa wani Allah ne ko yana iya zama Allah ko yana iya wani abu kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake Allah ta'ala ya samu dashi. jama'a wannan shi ne kaɗan daga cikin shimfiɗar wannan sura Allah ta'ala ya ce bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah a nan sai Allah ya fara gode wa kansa saboda me shi kadai ne wanda ya cancanci yabo da godiya wacce ba ta da iyaka ce dukkanin yabo da godiya sun tabbata gaba ga Allah allazi khalaqa samawati wal arda wanda ya halicci sammai da kasai sannan wa ja'ala dhulumati wan nura ya sanya me dufai da kuma haske ya sanya dufai da kuma haske to ana abin tambaya shine kaga ana Allah ce az-zulumat fi muqabalati an-nur haske guda ɗaya ne malamai sun yi dabdala game da fassarar wannan aya cewa abin da ake nufi da waɗannan dufai shi ne kawai hanyoyin bata suna da yawa amma hanyar Allah guda nawa ce guda ɗaya ce tal kuma Allah shi nawa ne shi ma shi ɗaya ne tal don haka duk wanda ka gan shi ɓatacce to yana cin dufai ko matacce ne da ita wannan suran ta mana bayani akan haka aw man kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fi an-nas kaman mathaluhu fi adh-dhulumati laysa bi kharijin minha Allah ce yanzu wanda ya kasance matacce sai muka rayar da shi muka sanya maka wani haske wanda yake tafiya a cikinsa zai zama ɗaya da kamar wanda yake tafiya a cikin dufai wanda ba zai iya fitowa a ciki ba kada shi haske shirya guda nawa ne guda ɗaya amma duhun fatafa suna da yawa barkatai shi ka ƙur'ani ke ta bayanin nau'o'in shirka nau'o'in abin da ake bautawa amma kullun cewa Allah yake wa Allah ilaha illa hu zalikum Allahu rabbukum khaliqu kulli shay la ilaha illa Allah la ilaha illa huwa khaliqu kulli shay'in fa'buduhu wa huwa ala kulli shay'in wakeel imam mun gane wannan don haka malamin ke cewa lalle wannan yana daga cikin abin da Allah subhanahu wa ta'ala yayi wato halitta wa ja'ala dhulumati والنورا الله يسنيا wannan duhun dan kai al-zulm menene al-zulmatu shine mene mufrad da mene الظلمات al-zulumat al-zulumat shi yasa manzo Allah a hadisin Bukhari ke cewa a hadisin Muslim ko ittaqu zulma yace ku kiyaye zalunci fa inna zulma domin zalunci zulumatun yawm al-qiyamah dufai ne a ranar alkiyama zalunci ba ba duhu guda ɗaya ba dufai ne a ranar alkiyama ka kiyaye zalunci in ji manzon Allah ina fata an gane wa ibn kathirin al-hafiz rahimahullah sai yake cewa fa jama'a lafzan zulumati wa wahada lafzan nur sai Allah ya sanya lafazin duhu ya zama jam'i ne dufai amma ya sanya lafazin haske guda ɗaya ya ce ni kaunihi ashara saboda kasancewa haske shi ne mafi daraja akan mene akan duhu ina fata an gane wannan kamar da ana kace an yamini washama'il da dama daga dama da kuma ina da kuma hagu amma aka ce al yamin ba ce ash-shimal ba aka ce ash-shama'il kaga dama guda ɗaya amma me hagu aka ce hagu zuwa da sunan hagu hagu hagu hagu an yamini wa shama'il sujjada lillah wa hum dakhilun yace kuma kamar yadda Allah ta'ala ya faɗi a ƙarshen wannan sura yace wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu kuma lallai wannan shine tafarki miƙaƙƙe na Allah da haka ku bi shi ولا تتبعوا السبل قد كبي وأن قنانا قنانا هنيوين فتفرق بكم عن سبيله سيسرباكو قبل من هنير الله سبحانه وتعالى ذاك ابن القيم رحمه الله تعالى السل تفنس جيوة إيشي بياني كما دولنا أقول أمس الصواعق المرسلة أن قال أن littafi ne wanda ke bayani game da sifofin Allah subhanahu wa ta'ala da yin raddi ga mu'tazilawa da jahmiya da maturidiyya da da da da da da da da masu korewa Allah sifofi da daidaituwa akan al'arshi yake bayanin cewa duk inda ka ji wannan ka kalli mana ya zaga suna guda nawa ce ɗaya ce bid'a fa tana da iyaka ba ta da iyaka idan akwai haske na sunna akwai dufai na ne bid'o'i ko akwai haske na musulunci akwai dufai na mene na kafirci ina fata an gane wannan kwarai da gaske don haka da wannan za ka lura kawai ka duba ka gani abubuwan nan guda uku haka Allah ta'ala ya tsara su don haka Allah ne ya sanya mene ya sanya haske ya kuma sanya dukkai Allah ya kun mallari da kafaru bi rabbihi najidun to shin wannan hasken da Allah ya sa ai kuma Allah ya sifanta kansa da cewa shi haske ne to shin wannan hasken da muke gani Allah muke gani ko zatin sa ne ko hasken sa haske ne wanda ya halitta wannan sai Allah ya kai mu gobe za mu tattauna batu game da wannan insha Allah ta'ala abin da muka karanta daidai Allah ya sami tare a cikin lada wanda bai kuskure Allah ta'ala ya gafarta mana abin da muka karanta Allah ya sa albarka a cikin sa Allah muna roƙonka datar da mu na alkhairan duniya da lahira Allah muna roƙonka kowanne muna da bukatun alkhairi Allah ka biya mana akwai mata masu ciki Allah ka fice su lafiya akwai masu fama da matsalolin tarbiyyar yaya Allah ka shirya mana akwai waɗanda suke fama da talauci Allah ka wadata mu ya Allah muna roƙonka kai mana jagoranci akan dukkan al'amuran mu ya Allah ka wuce mana gaba a cikin dukkanin abin da zamu yi a rayuwar mu ya Allah ka rubuto kai ne nan mai taimakon mu kai ne nan mai babu nasara kai ne nan mai shiga cikin dukkan al'amuran mu ya Allah ya Allah ka yaye mana yadda muke yanayin da muke a wannan ƙasa ya Allah ka kawo mana sauri da shugabanci mafi alkhairi gare mu ya Allah ka sassauta mana wannan tsadar rayuwa Allah ka sassauta mana wannan tsadar rayuwa da wannan mugun tsari na shugabanci Allah kai mana canji a kansa Allah kai mana gyara a kansa ya Allah Allah mun tubo zuwa gare ka Allah muna roƙonka ka datar da mu da alkhairan duniya da lahira ya Allah muna roƙonka ka sanya aljanna ce mu kuma mu ta ƙarshe Allah ka sanya kalmar mu ta ƙarshe ta barin duniya ta zanto ta man la ilaha illallah سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
Shehu da Shehu Habib.